الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tsarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da bakwai ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 24 ga watan biyu miladiya 2026 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na bakwai a wannan shekara inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alkur'ani ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace duniya da lahira ji alkhairan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ko yake sabkarwa a cikin wannan wata Allah ya haɗa mu da su ibadun da muke su ne suka yi karamci muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna sai hikanmu kuma da kurakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya tsarkake zuciyoyinmu da munahici da kuma riya Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya mun fara bayanin wannan aya ta goma a cikin wannan sura suratul kahf inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza awal fityatu ila al-kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allah yake idza awal fityatu ayyayin da wa'annan gungun na matasa suka nihi zuwa wannan kogan faƙalu sai suka ce rabbana atina ya mu muna roƙonka ka yi mana atina ka yi mana wani kyauta na musamman daga wurinka na rahama wa hayyi ilana min amrina rashada ya Allah muna roƙonka ka ɗora mu akan shirya ka datar da mu akan wannan lamarin nan wanda ba mu gushe ba muna bayani kan wannan gaba da kuma kisoshi na wasu daga cikin magabata dangance da irin kalubale da suka haɗu da shi musamman kan wannan kira ka abin da ya shahimi tauhidi to kunga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mi da ambatan matasa a cikin wannan sura kamar yadda muka ce musulunci addini ne wanda ya koyi kula da ɓangare na samartaka addini ne wanda ya ba ya ba da muhimmanci ga abin da ya shahi samartaka wanda malamai suka ce ko wani abu aka kawo zaka ga wanda suke saurin karɓa abin su ne matasa ko ko karatu za a yanzu da an zuba latijawa da wanda suke matasa za ga mahi yawancin matasa sun yi fahimta saman kan wannan mi latijawan saboda su kwakwalwar tasu bata cika da hayaniya ba bata ga rigingimun duniya da yawa ba kamar yadda na wa'annan latijawan ta gani ko ba haka nan ba shi yasa wani hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Bukhari hadisin Abu Huraira da annabi yake cewa mutane guda bakwai da mutane guda bakwai wanda Allah subhanahu wata'ala zai sa su a cikin inuwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi daga cikin su sai annan Muhammad sallallahu alaihi ce akwai ashabun shine sarmayi matashi masha a fi ta'atillah wanda ya tashi ya rayuwa a cikin ɗa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fahimta, kenan kun ga addininmu babu shakka ya ba da ƙima ƙwarai dangance da abin da ya shahi samartaka, kamar yadda jiya ko shekarun jiya muka yi bayanin hadisa Abdullahi bin Abbas da Ibn Mas'ud wanda suke cewa annan Muhammad sallallahu yana daga cikin wasiyar da ya ma Abdullahi bin Abbas yana yaro karami sai annabi sallallahu yake ce ma Abdullahi bin Abbas ya kai yaron nan kare bace abubuwa guda biyar kahin biyar su zo ma daga ciki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mishi shababaka qabla haramika kare bace samartaka lokacin da kake sarmayin nan manzo Allah ya ce ka ciri bashi kahin tsuha ya zo ma muna fahimta lokaci ne wanda yake mai tsada lokaci ne wanda yake da muhimmanci kwarai shi yasa hadisi ibn mas'ud yake cewa shi kuma kawahuwan dan adam ba za su gushe ba gaban Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya tambaye shi shekarun nan na samartaka ya yayi da su saboda shekaru ne wanda mutum yake da lahiya gabobinka suke da lahiya ha shekaru ne wanda suka tara alkhairai da dama shi yasa in baka ci riba wannan shekarun ba wallahi zaka yi nadama akwai wata kalma da malam bahaushe yake ko wasu kalmomi guda biyu na harko yana cewa yaro nemi kuɗi tun abin sai bai zo ba muna fahimta lokacin da ka tsuha a ɗawainiya tana ƙarewa a kanka to kenan lokacin nan na samartaka ba lokacin hutu ba ne lokaci ne wanda ake kashe kai a nemi na kai lokaci ne wanda ake kashe kai a bauta Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ne wanda ake kashe kai a nemi ilimi sai ya ƙara da wata magana mai hikima yake cewa duk inda ka ga lattijan kwarai yake to an yarinta kwarai an yi samartaka ta kwarai yace in kaga kuma tsohon banza yace to mahi yawanci an yi kurciyar banza ne muna fahimta zaka ga wani ya saba ne da ƙarya tun yana sarmayi to wannan ƙaryar sai ta kasa hita da gare shi har ya kai ya iya da jikoki yana ƙarya shi yasa annan Muhammad sallallahu yake cewa Allah yana mamaki ko abin yana ba Allah sha'awa shine me na matashi wanda ya taso bai tsaya bai taso da girgilo ka ba bai wannan fagamniyar ta samartaka ba shi ko da ya taso ya taso ne cikin ɗa ma Allah subhanahu wataala a to kunga akwai falala cikin wannan lokacin da muke ciki lokacin samartaka kaga suna daga cikin mutane bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai sa cikin inuwa al'arshi Allah kuma ka tsaya da kyau ka kalli darasi shine ka kalla hanyar nan da kake son ka kama a matsayinka na matashi hanya ce wadda take ba ta da kyau ka kalla ina tsohin da suka bi wannan hanya ka kalla ya karshen su yayi muna fahimta misali in shaye-shaye ne ka ba gaba don Allah ka diba ya ƙarshen in shaye-shaye yake haka ne in sata ka ba gaba ka diba ya ƙarshen ɓarayi yake in rena mutane ka ba gaba ka diba ya ne ƙarshen wanda yake rena mutane ke ko yake wulaƙantar da mutane yake sannan bayan wannan ɓangare na addini ɓangaren addini kuma shine matasa halausu ne suke tallar wannan addini kamar yadda abubakar gumi yana tura yaran shi wa'azi suka ce kai su sun dawo sun gaji yaya aka yi ce to mun je tsohin nan da sun ki imani mun gayi mun gayi mun gayi ka san wanda ya taso da abu yana da wahala ka cire mai abun nan cikin kai bari in baku karamin misali yanzu duk latijan da ya taso ya yi shekaru tun yarin tashi yake maulidi har ya girma zai wahala ka ce mai maulidi ba addini ba ne ya fahimce ka haka ne? ha? kallon da zai kai dai ne ma baka fahimci addinin ba ha? to kai kuma matashi da ka taso saboda kwakwalwar taka tana da haske sai a ce ma ba addini ba ne da ka har zahin kai sai a kawo ma dalilai manzon Allah bai karantar da shi ba sai ka yi shiru haka ne? to shi wanda ya taso ciki abu zai yi wahala ya yi ya gane shi yasa za ku ga ko annan Muhammad sallam wanda suka yada addinin matasa ne wannan su ibn Abbas ibn Mas'ud su Ka'ab duka za ka gani mafi yawancin sahabban manzo Allah yara ne matasa lattijawan ba su da yawa saboda mi matasan nan suke da jini a jika su ne za su iya wada ha su ne za su iya tsaye kan wannan addinin sannan in ka komo a bangaren rayuwa shine duk al'ummar da matasansu suka lalace to wannan al'ummar sun lalace matasa malam bahaushe yake cewa yara manyan gobe haka ne ko ba haka nan bane ba to wanda suke son su ga sun ga bayan mu daga cikin babban hanyar da suke ba gaba shine ya za a su ga sun halakar da matasa mun sha gai mun sha ƙara gai matasa su ne ginshiki na wannan al'umma ko gida ka kalla samarin gidan su ne ke rike da gidan ban san in kun gane ba in nace ke rike da gidan zai iya yiwa su suke ci da gidan ko suke wani abu daya abu na biyu kuma duk gidan da ke da kwai samari za ka ga duk wani karamin dan iska yana tsoron ya zo gidan nan ya iskanci haka ne me yasa ya sa akwai wanda za su casa shi ha to amma in wanda ya ga tsoho ne zai iya cewa ma zai iya tunkuɗe shi shiga harkokin gaban shi ko to haka duk al'ummar da suke da matasa ana tsoron wannan al'umma an san wannan matasan nasu za su iya mai da al'ummar nan wani abu wanda ya sa abin da ya cire shi nasiha da za ka waɗan uwanka
kaga kudin nan muna tarawa ne saboda magada masu gado kada tara sidi sefa wallahi baka ce alhaji magada kake bai ma wannan duki
zai iya yiwa wani ne ya kamo shi ko yana da kyau in za a karatu a rinka sabke su ma daga saman kan abin ga inna samu wancan in sabida mi eh muna magana ka abin da ya shahi matasa shi ne matasan nan su ne cigaba ko duk wani abu da zai kawo cigaba a cikin al'umma za ka ga matasan ne suke ƙoƙarin su kawo shi kenan saboda haka muna kira ga muna daga cikin zan ce kasashe wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da matasa ko ba haka nan bane in ka zo ta biba Niger zaka ga kusan swasan ko swasan dipo san duk matasa ne hmm to kaga wannan matasan yanzu duk wani wanda yake kallon Niger ba komi ba to yanzu ina kallon wannan matasan ya san Niger nan gaba za ta iya zama wani abu amman da sharadi menene sharadin in matasan sun zama na kirki to ba a so mu ci gaba shi yasa aka bullo mana da hanyoyi da dama na daga cikin su akwai mi wannan haraka ta shaye-shaye wannan haraka ta mi ta zinace zinace ka kalla matasa duk sun hada cikin wannan abubuwa kuma kai ta kokarin kwatanta musu ba su ganewa saboda mi suna kallon yanzu lokacin su ne a bar su su yi to Allah ya shige muna gaba na fara magana kan abin da ya shahi abubakar gumi abubakar gumi sai yake ce musu wannan latijawan da kuke yi ma wa'azi kuke kallon ba su shiryu ba ko ba su bari ba ya ce ku ci gaba da yi in kuka ci gaba da yi ya ce wannan yaran da ke tasawa kuna ganewa yaran nan da ke tasawa to su ba za su ɗauki irin ɗabi'a na wannan matasan ba ina wannan lattijawan ban sai in kun gane ba misali sai ka zo ka yi ta wa'azi cewa kaza da kyau kaza babu kyau sai suka ce malam muna ta yi babu wani canji wanda ake ma wa'azin sun ki shiryuwa sai ya ce a daman ku kuna jiran wa'annan su shiru ya ce ku ci gaba da yi in su bu su bari baɗiyansu da ke tasawa a za su bari yanzu to da haka ne da a wasu na ina ne ba ci gaba da irin wannan ne amma lokacin nan ka je ka ga littijawan su ne suke fada da ita ko ba haka nan bane ba ana nan sai wasu su sarba cikin ɗiyansu da jikokinsu sai abin ya ta ci gaba ya ta ci gaba to haka nan ne babu lokaci kwarai da mun tsaya mun yi bayani ka abin da ya shahi matasa da kuma muhimmancin lokacin da suke da shi wallahi ka ku yi kwana wallahi ka kai kwana yanzu ne zaka gina rayuwarka duk wani ilimi ko ka dage ka neme shi yanzu kai kishin kanka ka sa maranka cewa so kake yi ka tasa wani mataki na ilimi ilimi da zai kawo canji a cikin al'umma amma in ka kalla matasan mu sun koma ragaye ta kowane bangare ilimin addinin da ilimin zamani mahi yawanci sun koma ragaye mi suke so sai dai kwana daga kwana sai portable ko ko ba haka nan bane ba sai wanda ake ganin sun san ciwon kansu su ne ke tayya ba loko eh wai wannan ana kalla kai da Allah wa ka taba gani Niger a balo ya zama wani abu a to ku tsaya kai ma Allah yake balil insanu ala nafsihi basira dan adam ya ishi kanshi yayi ma kanshi tunani kadiba ka ga nan gaba yanzu in Allah ya raya ka rayuwa mai tsawo anya wannan ɗan ilimin da ka tsaya da shi kam zai iya rike ka ci gaba da wannan rayuwa in Allah ya matsawar rayuwa a da masu certifika su ne suke wasu ayyuka da masu birbe suke yi a yanzu ko ba haka nan bane ba to yanzu zuwa gaba sai aka matso aikin da birbe take sai aka maida bak haka ne to yanzu ha ana ci gaba ne yanzu a duniyar ilimi ba maganar lisansu ba ake dan ana kallon kowa yana da ita yanzu in kana sa dan fara daga kai a kalle ka a duniyar ilimi a ga kana da masar alal akalla amma in ka je kasashen da suka ci gaba yara kanana zaka gani an ce ma wa'ancan duk doktorori ne kaga wani dan shekara 30 ko 30 ba wani abu a ce ma professor ne to da Allah wannan al'ummai ya za a yi su ki ci gaba mu inda aka nuna ma wani professor da wahala kaga matashi professor sai an nemi wani wanda kabari salamu alaikum ko ba haka nan ba sai a ce profesa ne to a wannan lokacin ba lalle kokolwar shi ta iya kirkirar abubuwa na ci gaba ba to amma yanzu ka kalla matashi a ce wancan yayi doktora akan wani abu kuma ya dage wani bawan Allah na gani mahaukaci ne ya fara bokon tashi ya tabu a cikin da yake yana da ilimi a cikin haukan nan in kaga abubuwan da yake kirkira za ka yi mamaki matashi ne ya tsunto wancan abin sai ya tsaye ya karayan tarare tarare yake yi kai yanzu in ya kalle ka minti biyu minti uku zai zana ka tsaf kwarai da a haukan ha to yanzu wannan kaddara kwakwalwar shi tana aiki to su kuma wanda ake kallon masu hankalin sai mi sai kwana koko ba haka bane in kace mishi to yanzu tunda ba a kur in ka sauko dai ka tarbi yar sanke ba kana da dama ka tai gona ko ka tai kai dako ha ko ka tai kai wani aiki sai ga ya bata kamar shi kaiwa wallahi sai kai na dama in baka yi wannan ba duk wani abu da ya kamata ka yi a matsayinka na matashi matuƙar ba saɓan Allah ba ne ba wallahi ka tai ka yi shi ilimin mukan nan ka koyi da dama kaka tsaya ga ilimi guda ka zo kana karatu ɓangaren can kaga ana wani farmasiyon ɓangaren kaza ha in ka ji kana da buƙata ko kuma kana kallon zai amfane ka nan gaba sai ka tai ka koya eh menene mai ta'alimi yake cewa bai kadar kaddi tukta shibul ma'ali ko ya ce gwargwadon wahalar da kai irin daukakar da za ka samu kenan in kana son ka daukaka to ka wahala yau ka kalla ko alakwal in ka ji an ce mahi yawanci mahi yawanci in ka ji an ce wani yana zuwa premier dejium turajium in ka diba ha kumin laila illa kalila yake za ka gan shi cikin dare kai kana ta kwana kana nasari shi ya hito cikin dare yana karatu koko ba haka nan bane ba wai sai a hido sai ka ce an yi cuta koko ba haka ba ce a kayi ina kai ka san ba adalci aiko an yi adalci yake cewa tarumul izza thumma tanamu laila kana son izza kana son gobe a kalle ka a cewa ne mai sannan ka bi dare kai ta kwana ja kai dai mahaukaci ne kawai ai duk mai son gobe a ce shine to shi bai ga kwana a cikin dare ba kwana a ba lokacin shi bane ba yana kallon lokacin samartaka ai ba lokacin kwana bane ba ku je ku kasashen da suka ci gaba da dare za ka gani ana hita ana aiki mu ma na wurin ba komai bane ai talauci a talauci ne kuma har yanzu mu yan boko mu babban abin da suka ba gaba shine turanci shi dan Nijar babban abin da za ka yi shi kamar sama za ta hadawa shine kai faransai kai irar insha Allah sai ji takadu samawati ya tafattarna sai ji sama ta amsa saboda kai turanci kai irar ko ba haka nan bane ba amma yana nan ko faci bai iya ba to matasa ku tashi ku ne ginshiki na wannan al'umma duk talaucin nan da ake hama da shi in kuka nemi kuɗi sai ku ji ana muta kasan masu kuɗi ne ko matasan zamna suke babu aiki kuma kwakwalensu ba su iya karayan abubuwan da za su rike kansu kullum su dai jira suke a ce ga wata furoje ko ga gwamnati ai ku yanzu ku ne furojen ga ku samari ga ku da ƙarfi ai yanzu ku ne furojen ga ilimi Allah ya ba ku wane kai ka iya ɓangare kaza ni zo mu kama mi kaza akwai wanda malam daura ya ba da labari furoje na kwasa shara suka fara sun yi bokon ba aiki kwasa shara ha mu yanzu wani bai ƙi bashin hudun shi masu yayin share mashi ko ko ba haka ba to kana tsammani yanzu dan bai da kuɗi ya fito ya yi kwasa shara a matsayin shi na mai license ko masa a to kudi ba wani abu da ke da kai cikin kanin matasan mu shine girman kai ba haushe kuma ya ce girman kai rawanin ciya to kaji fa kai ba kai ba arziki kenan shi yasa da Allah ku tashi ku gina al'umma kadiba matasan mu duk suna son arme ko to amma akwai wanda bayan hira ba abin da ya iya shi inda su mutu ne da baki zai iya amma aiki zero aiki zero ko kuma haka nan bane ba sai ka yana kasar nan sai a hankali to da irin ku ba dole kasa sai a hankali wanda ba san ciwon kansa ba a ce an samu sati guda ba a kun sai ka ce alhamdulillah shi kenan satin nan guda za a yi zamna haka nan sai ka shiga kasuwa wanda ya sai kaya inda ko ne ka amsa ne ya ce ba malam dako kuma daga dakon nan ko sai ka ga Allah ya maida ka abin da baka yi tsammani ba ni na an zana mun wasu manyan manyan masu kuɗi a nan garin da damar su daga dako suka fara wallahi nan ma akwai kusa wanda ake ba labari an ce lokacin nan da ya zo da ya fara diya suna mai dariya kuma yanzu diya in aka ba shi goma masu ya ci da su ko ishirin ma to kun gani amma sauran fa a lokacin suna kallon in ka fara sana haka ai Allah ya wada da bai san ciwon kan shi ba ko ko ba haka bane ba shi yasa uwayenmu na da duk wanda ya hito daga kauye yana fuskanta wannan matsalai in dai tsohin nan naka ba su yi boko ba ko ka kira su ka ce a aiko ma kudin kaza an hindo wani model kudin inscription an ce can ayi kaza kudin bisu yi kai ta yi sai su yi kallon kawai ga wani katon banza katon wahi mara ka zo ka yi noma mana za ka yi kamar babanka yana gaba da ke to kallon da ke shi yanzu kamar shi yana kamar ka har yayi makan shi arme kai kuma yanzu sai an baka sai kallon duk wani ciba ya kare gare ka koko ba haka nan bane ba to amma akwai matasa alhamdulillah wanda sun san ciwon kansu na san matashin da shi ya rinka biya makan shi na kwal in an ce ba kan sai ta yi Nigeria neman kuɗi bai Lagos bai ina bai ina wai a bakansa inda zai je nemo abin da zai sake biya makan shi wata lakwal in shekara ta kama ha wallahi yanzu akwai matasan da za a cewa a liƙe a ce tun daga matakin college lise university a ce a liƙe ana son ga sati su ta yi kowa ya samo jika goma goma wallahi wani sai an shekara bai saboda matatta zuciya gare shi kuma ga shegen girman kai ba mu barkata mu kanmu komi to shi yasa kuma wanda suke da yara ƙanana ga wani kalubale gare su su kuma yanzu kun dai ga halin da muka tsinci kanmu shine matasan mu sun taso ba su iya komi ba masu kokarin cikin su ne suke yan boko ko ba haka nan bane ba to yanzu kuma kowa ya san aiki abu ne wanda babu garanti a kan shi ko ba haka nan bane ba babban kokarin da za ka shi ne in kana an ana ma adda a gidanku bayan ka da karatu nan ka samu service civic ka je ka da shekarar bi ka dawo ka ci gaba da zama ko to yanzu an samu ɗan gidansu magajiyan shi an ga matsalar da aka fuskanta to yanzu mi zai hana ga kannin shi a ɗauki mataki su bayan suna boko suna addini kuma a koya musu wata sana'a ban san kun gane ba a koya musu sana'a da buga-buga ta yadda alal akalla in suka taso za su iya riƙe kansu musa in kun fahimta ba za su iya riƙe kansu ko da dai ba su taimaka ma gida ba kaga zuwa gaba za su iya taimaka ma wani to amma dai damunan kara zube kaɗan ne daga cikinmu suke da manuwa wallahi yanzu akwai wanda doktora ke gare su suna nan zaune suna nema aiki ko ba haka nan ba to kai kuma yanzu lisan ce kake tawa ma ka samu kana kalle in ka same ta kaya a ribe shi kenan ko ko ba haka ba to in dai karatu ne a kasuwancin baban ku ne tunda shi ya doktora to me zai hana ka koyi wani abu Allah ya samu cika da imani wannan dai yana nuna mana cewa lokaci na samartaka lokaci ne wanda yake mai mahimmanci lokaci ne wanda yake mai tsada kuma in mutum bai ci riba shi ba wallahi sai yayi nadama rayuwar shi wallahi sai yayi nadama har in baka ci riba wannan lokacin ba ko zaka yi nadama duniya kuma zaka yi nadama lahira to Allah kaka samu daga cikin wanda za su yi wannan nadama to a gulguje sai wannan matasa suka nihi wannan kogo da zimma suna neman taimakon Allah malumai suka ce kaga wannan kaɗai yana ƙara tabbatar da cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah sannan hallau inda ka yi tsoron Allah kuma ka nihi Allah da lamarinka to tabbas Allah zai kawo ma mahida wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja su yanzu kaga ai Allah ne ya datar da su da zuwa kogon ba sai kun fahimta ba to yanzu ka kalli kogo ha a ce an biyo ka a kashe ka ka nihi kogo amma da suka nihi kogon sai suka nemi mi sai suka nemi taimakon Allah bayan neman taimakon Allah sai suka ce kuma bayan suna roƙon rahama Allah kuma Allah ya datar da su akan shiriya shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa kan mutum ya kuskure ya wasa da irin wannan addu'o'i kullum ka rinka roƙon rahama Allah sannan kullum ka rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai ya ɗora ka akan shiriya mu kuma yanzu malam bahaushe ko ce mai kai to Allah shirya ka sai ga to kace shi da iska ne kenan koko ba haka nan bane ba Allah shirya ka fa addu'a ce koko laraba yana daga cikin sai ka ji kamar abin da ya ji dadi sai ce Allah shirya ka ko Allah ya ji kanka wani ko cewa kai Allah ya ji kanshi ka tono tashi hankali sai ce ba ka san gane shi kenan ka matsi ya mutu to ina lahin wanda yace Allah ya ji kanka to Allah shirye da mu to kun ga ba a neman taimakon kowa lokacin da aka shiga matsala kuma ba a neman agajin kowa sai ni sai Allah subhanahu wata'ala Allah ya datar da mu ya dora mu akan shirya bayan wannan da suka nemi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mishi ag- ya kawo musu agaji daga wurin shi sun yarda cewa babu wanda sai kawo musu agaji kuma kogon da suka tahiwa ba su riki wani abinci suka tai da shi ba haka nan suka shiga hannu biyu sai wanda yake da wani dala wasu 'yan kuɗi a cikin aljihun shi kawai ba wani abu da suka ɗauka amma sai suka roƙi Allah shi ne da suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan aka ce ya shahi duk wani arziki da ka sani wanda ake bukata sun roƙi Allah shi ana ganewa to arzikin ba na Allah bane ba to shi aka roƙa da suka yi wannan addu'a sai Allah ya ce fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada Allah ya ce ai sai ya buga sai ya sa musu wani kwana a cikin kunnuwansu na tsawon shekaru masu yawa kuna ganewa shekaru masu yawa shekamai da muka ce shekara nawa shekara ɗari uku da tara a to shi ne malumai suka ce wannan yana daga cikin fasaha na alkur'ani da Allah ya amfani da kalmar fadorabna ala azanihim fil kahfi sinina adada shine babban sahabin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ai fa darabna ala azanihim sai ce ai darabna ala azanihim bin nawm sai Allah ya tusa musu kwana a cikin kunnuwansu yace ai sadanna azanihim eh anin nufuz al aswat ilaiha Allah ya tushe musu kunnuwa daga jin duk wani abu da zai samuwa ko da zai faruwa a gare su ko hayaniya sai Allah subhanahu wata'ala ya kare su daga wannan shine me ake nihi ce wa qila ma'ana a wani ma'ana an ce abinda ake nihi da shine fadawabna ala azarihim ay fastajabna du'a'ahum sai Allah ya amsa addu'arsu ai roƙo Allah suka yi ko ya kawo musu rahama daga wurin shi sannan kuma ya sa shari'a a cikin lamarin su to sai Allah ya amshi addu'a su yake cewa sarafna anhum sharra qaumhum sai Allah ya kare su daga sharrin mutanen nasu ai mun ce mutanen gari ne an duka an bishire ma Allah ko an kahurce ma Allah su sai suka koma bangare yan kadan kaga nan ma malumai suka ce wannan ke nuna cewa zaman ku kaɗan ba shi zai hana ku ba Allah ba ko ba haka nan ba ne kalmar malam bahaushe da yake cewa in ka shigo gari ka ga kowa da bindi kai ma ka ɗauko ka sako in na alheri ne in na shari ne kai ka ɗauko bindin ka sa ƙwarai da gaske to yanzu dai kalla duk garin ka hurci aiki amma su kuma fa sai Allah ya datar da su akan shari'a kuma sai bu su yarda ba suka ga kuma in suka ci gaba da zama a wannan fitinar za a yake su a kashe su sai suka yi gudu suka nemi taimakon Allah kenan kaga zamanka a wurin da addini ke da karamci ba shi zai saka kahurce ma Allah ba zamanka cikin ɗan duniya ba shi zai saka ma ka ce to barka bi musu ba ya za kai a'a kai musulmi ne isabi na jiranka akwai kwanciyar kabari ko ba haka nan ba kamar yadda in ka dauka yanzu al'ummar musulmai da zagi komi ba zagi ba a maida shi komi ba zagi sai ka ji mutum yi wani zagin kai da ka ji zagin kai za ka isi gifari ba kai aka zaga ba ba kai kai zagin ba jin da kai sai ka ga ya kamata kai isi gifari saboda munin wannan zagin ba a maida zagi komi ba yanzu za ka ga babban mutum magidanci ya dankara zagi ko ko ba haka nan bane ba to aha aha ba kai malam wannan ai ba komi bane ba wa ga ma ba komi bane ba Allah ya kine mu me wannan zage zage annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zagin nan fasikanci ne ko ba haka nan bane ba to yanzu da an ce gari ya kama kai sai ka shiga cikin gari kai kokari di yadda ranka ya bace ka rinka neman taimakon Allah wurin mallakar kanka muna fahimta wannan ya za a yi mishi ka yi ƙoƙari kullum ka rinka zama cikin mutanen kirki ko da sun yi kowa ƙaramci in ana zana mutanen banza kullum ka roƙa ka a saka daga cikinsu kamar sauraron waƙa mutane ba su mai da sauraron waƙa laihi ba ko ba haka nan ba ne ba saboda kallon da ake wai a kai wannan ai ba ma wani abu ne ba to su dai ka kalla wannan a cikin kahoci suka tashi amma sun nemi taimakon Allah kuma Allah ya yi mi Allah ya amsa musu shine kenan da suka roki Allah daga cikin abin da Allah ya musu shine sai Allah ya sa kwana a cikin kunnuwansu wanda malumai suka ce kunne yana daga cikin gaba wadda take mahi mahimmanci a cikin a cikin jikin mutum eh kamar yadda da aka zo tafsirin na suratul baqara ake cewa wai da ni'imar ji da ni'imar gani wanne yi wani a da Allah yi ka makahu da Allah yi ka kurma wanne yi samun gani ma zai ba da amsa a an an ce sai kai gudan ara makahu aka ce me yasa baka ji ba haushe ce Allah kare san karatun kurma ba ha? to ni'imar shi suka ce kai kaga kwana hatta wasu an ce daga cikin likitoci sun ce wai kwana daga kunne ne in kai in kunnanka ya samu kunne in kwana zai zawa daga kunne yake fara da Allah ya ce fadarabna ala azanihim sai Allah ya sa kwana a cikin kunnuwansu yanzu misali akwai wanda zai cewa hayaniya tana hana ya kwana ko hayaniya cikin mi take ina take shiga cikin ciki music yana motsa ciki ne kunnuwa take shiga ko sai ka ce abin ya hana ka kwana ko sai ka ce yau an gaya ma wata magana da ta hana ka kwana mi ya joma magana kunnanka muna ganewa to shi yasa wannan gaba ta kunne mu kiyaye kwarai mu rinka sauraron abubuwan da ya dace mu saurara duk abin da bai dace ba mu yi kokari mu kaurace mishi gaba ce wadda take mai mi mai muhimmanci kun ga da Allah ya sa kwana a cikin kunnuwan nan nasu da suka shiga kwana sai Allah ya kare su duk wani hayaniya da ake ba su ji kamar yadda an ambaci mutanen na wurin annabi sallallahu wanda yake aka ce in ya kwanta bai tashi sai sallah annabi ya ce mutum ne wanda shaidan ya yi tsari a cikin mi a cikin kunnen shi in ka kwanta shaidan sai zo ya ma yi tsari cikin kunne don kaka tashi kai wani abu cikin dare to ashe kwanan yana da alaka da mi da kunne aka ce ka kalla yanzu gaɓoɓin jikin mutum yanzu yau yadda kake ciwa hannu ko wata cuta ke damun ka bakin da kai kwana ha ciwon shi kenan ka bar yin shi haka ne kana tashi sai gabar ta koma aiki ba sai an gane ba to amma yanzu shi kuma kunnan nan in bai amsa ba kwanan zai yi wahala in bai amsa ba kwana sai yayi wahala amma in kuma kwanan ya zo duk sai ya kashe kowace gaba a cikin mi a cikin jikin mutum saboda mutum ya yi kwana to kun ga shine sai Allah subhanahu wata'ala ya amshi addu'a su roƙon da suka mai sai Allah ya amsa musu sai Allah ya sa musu kwana wanda yake kwana mai yawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa salasu mi'atin eh salasu mi'ati sinin ko wazdadu tis'a suka yi shekara 309 suna kwana shekara 309 suna kwana wannan yake nuna ma ba abin da zai gagara Allah kai yanzu a ce shekara uku da tara ana kwana kuma mutum ya tashi da suka tashi suka fara tambayar junansu to wai kam labistum kwana nawa muka yi labisna ya ce kai anya ba kwana guda ba ne ko kuma ba mu yi kwanan guda ba da sahin suka shiga da marice suka tashi to shi ne suke tambayar sunan su wai sun kwana ma ko bis kwana ba kaji sun yi shekara ɗari uku da tara. yau kuma yanzu wata ya karamin matsala ce kana kalla wannan matsala an ba ta ma Allah girma ba kogo ba ka ba kallon da yake matsalan nan in ba an yi da gaske ba ha duk wanda kaga yana kallon girman matsala ko kana kallon matsalar nan tana da girma to asali kana kallon Allah kana yi ma Allah kallon da bai dace ka yi mai shi bane ba ai ba wani abu da gagara Allah duk girman matsalarka in ka tuno akwai wanda ya hita girma wanda in ya so zai ce ta kau ta kau ai shi kenan kawai kun ga suna roƙon Allah sai Allah ya amsa musu an na neman su a kashe su suna shiga hayaniya to yanzu in suka tsaya a cikin kogon nan in Allah ya so zai iya kawo musu abinci kamar yadda ga Maryam ko kullama da kar alaiha zakariyal mihrab wajada inda haris ka ko ala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab duk lokacin da zakariya ya shigo wurinta sai ya tar da kayan abinci irin wanda a nan in ba a samun su ko kuma suna wahala sai ce wai ke maryam wannan liyafa daga ina haka ta ce wallahi kawai kyauta ce daga wurin Allah ki ka san Allah yana azarta wanda ya so ba tare da wani hisabi ba to in Allah ya so zai kawo musu amma sai Allah ya musu wani agaji dan ya ƙara tabbatar da wanda rasi sai ya sa kwana a kwanan kuma za mu za mu ji gaba Allah ya ce kwanan da suke in rana ta shigo in rana ta shigo ta ɓangaren dama a cikin kogon da suke Allah ya ce ana juya su in ta shigo ta ɓangaren hagum ana juya su malumai suka ce wai in mutum na kwana bai juya ba juyawa a cikin kwana yana taimaka mai jinin mutum ya ya ci gaba da aikin shi yadda ya kamata saɓanin in ka taushe wani wuri zai iya yi wa jini na son ya motsa wannan wurin ya gagara kuma a kwanan sai Allah bai like musu ido ba kamar irin ka ce kwanan zomo ga su suna kwana amma idan suna buɗe kuma har da kare shi kuma karen yana bakin ƙoha har da karen aka yi shekara 309 to kai dan ka zo kai wani karamin binciken ka kai ta faɗi Allah ya samu cika da imani bayan su yi wannan sai Allah yake cewa summa ba'athnahum sai muka tayar da su daga wannan shekaru 300 da tara da suka yi suna kwana Allah ya ce lina alama dan mu sani ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada ayyul hizbain bayan kwanan da suka yi daga shiga cikin kogo suka yi shekara 309 suna kwana kaga yanzu wancan sarakunan da suke fada da su Allah ya kashe su ya ƙara yin wasu ya kashe su ya an yi ta wani zamani an yi ta yi an yi ta yi an yi ta yi su suna can suna kwana ai malam ka mai da al'amarinka ga Allah wallahi za ka yi rayuwa wadda baka taɓa yi ba za ka jin zuciyarka tana raya ma abubuwa na alheri za ka ga ba wani abu da zai baka wahala ko da zai zame ma matsala a wannan rayuwar sai ka ga ba abin da ya gagara Allah to me zai zamo ma matsala mahi yawanci muna da shakka ne sai Allah ya ce to ai sai muka tayar da su malumai suka ce da Allah ya ce summa ba'athnahum ay min nawmihim sai Allah ya tsadar da su daga kwanansu su kuma ya amfani da kalma na ba'as kalma wanda malumai suka ce wannan yana nihimmi kalma ne wanda ake aiki da shi wurin tashin alkiyama Allah ya yi amfani da shi don ya nuna musu darasi saboda me suna ƙaryatar da cewa ai babu tashin kiyama to yanzu ga wannan matasan dama akwai labarinsu an ce akwai wasu matasa a cikin gari ga kaza ga kaza sun tsere sun tafi cikin kogo daga kogon nan ba a ƙara samun labarinsu ba za mu za mu je da labarinsu ya fito da labarin nasu ya fito to al'umma gari daman suna da labari cewa matasan nan sun shiga cikin kogo ba a ƙara samun labarinsu ba bayan halkawa daga kwanan da suka yi sai suka roƙi Allah bayan halka da kwanan da suka yi sai suka ce guda daga cikinsu ya tahi a cikin gari ya samo musu abin da za su taɓawa suka ce amma in ka tahi ka yi taka tsantsan kakka yarda a gane mu ne kakka kuskura ka yi rigima a'a ka tahi sannu sannu wal ya talartaf wala yushirar na bikum ahada yanzu ko da ya je tun wurin shiga gari sai ga duk garin ya sauya kai yanzu a ce mala'ika barta tun zamanin tun zamanin tan yanzu in ka shigo aika ga abubuwa da ya sun sauya ko to balle turo balle shekara 309 turo asan ne fa ai to ni ana maganar Nijar ma a lokacin koko ko da ya shigo ga gari ya soya ya ga duk mutanen ba irin mutanen da ya sani ba to shi dai bai tsaya tambayar mi yau haru ba saboda ka a gane su tunda ana neman su a kashe su yanzu ko da ya je siyayya wurin wani mai sai da abinci ko da ya ga kudin kudi ne na azurfa sai ya ga irin wannan tsohin kudin ina ya same su ya ce ai sai ya gaya mai inda ya samu wannan kudin sai rigima ta fara tsakankaninsu rigima ta fara kuma su daban ba su san a yi rigima don ka a san suna can sun laɓe rigima ta kama kayya kayya kayya tun da shi game da malaman tafsiri suka ce shi wancan mai shagon da yake tuguma shi yana kallon ya tsinci wata taska ce ta kuɗi yana kallon ya samu wani wuri ne inda aka ɓoye wasu kuɗi shi ya tsinta kuɗin to yake mai barazana ya hiddo kuɗi rigima har ta kai su gidan sarki kayya kayya a biya a biya da ƙarshe har labari ya fito cewa su ne wannan matasan sarki ce da haka a tahi aje wujensu sarkin lokacin shi ya yi imani amma duwane dan iska ku bar shi lokaci ne kawai a kayi shi mito ina firawuna yake shi ke na wai shi daga an ce shi ne dejo ko director shi ke na ya fara zara idanu yanyan no no ya haƙuri wasu sun zo hakahin kai ko ba haka nan bane ba wani ne ya tafi ka zo yau kai zauna za kai sai ma ya tafi kawai yanzu ko da aka zo bakin kogon ana hayaniya sai ce dan Allah wancan da ya ta yi sai ya ce ina nema alfarmaku kan wanda ya shiga cikin kogon ku bari in shiga in je in gaya musu sai ku shigo ko mu hito yana shiga yana ba su labari nan take suka yi roƙon Allah Allah ya kashe su to ai in suka hito yanzu nan ma ta fatana ce sun zama na wasu kenan za a rinka bauta sun aka yi rishin sa'a to a ce ga wasu wale shekara 309 kana kwana mu namu koko mu za mu dukansu kakaf tun daga babba har ƙarama ba wanda ya ɗari hukun ma da aihuwa har mutuwa to mi kake tsammani an ce wani wani mai gadin shehu wai an yi an yi da shi wai ya tashi daga kowa ce a ishi tun da shehu ya ce mai ya tahiya dawo za a tahiya jinya shi can muharin shi ne ko ina wai ya tahiya da wai ya ki ta wai shehun dole tunda da yake tunda shehu yake sai ya dawo wai sai ya dawo eh ka san karaba ce su sun kai inda yana shehi zai tahiya shi da direba cikin mota direba ya ce kwana yake je ce kai gana ganin ka dibi kake kai ke tahiya da ne ce kwanan ka kawai sai da aka je inda za a zuwa doguwar tahiya sannan shehu ya tada direba ya ce tashi an zo wa ya tuka motai a da yake nan shehi ku bincika ku ji wannan shehi da wanda bai jima da mutuwa ba an yi wani taro shi yana sanya gwadi karama sai ce a mutane su tahi shi zai zo daga baya wai kawai da ciya da arziki sai an ce yana da karama kawai sai ya kewaye daji ya tattare riga ya ta gudu Allah ya tona mai asiri wasu suka hare da shi eh kai malam wallahi mutanen nan suna da salo na cuwa-cuwa da yawa da wanda na wanda ya je ƙauyen tukur su malam tukur almanar shi ya je ƙauyen hilani kullum in ya je shi ga malam ya zo ya musu addu'a a kawo to shi bai ci abinci wali ne ashe da ɗan garugon shi da sukari yake tahiya yana ta musu wayo ka san mutanen ana ai babban wali ne ai kaza ai kaza yanzu sai da sahiya kamar da rana yana dan hita daji haka yanzu a shi can ne rata ya saka in shi ta ga rogo da sukari na yake dan jikawa ya ce kuma ya komo ya ci gaba da ce masa bai cin komai shi yanzu yara sun hita gari a'a wanga zamanin ne fa kake limo malam tukur yanzu yana nan daren shi kawai su ne aka yi wannan yaran hilalin sun tahi yawo cikin daji sai suka ga wannan sakon da yau sai suka dauko suka zo gida da ita wadda suka zo tsoho ya amsa ce ina suka ce wuri kaza suka gani ai kaza ai kaza to yanzu shi latije ya ce abu na harko da ya zo mai cikin kai shine hitan nan da malamin yake sai ya aje sakai ana nan shehi ya hita bai ga sakonsa ba akwai matsala kuma ba da mai ce a kawo to sai ce to wasu uzurirka sun kama shi zai koma gida bai lace ya dauko ce wannan shine uzurin da zai mai da ka gida ko haka suke Allah shirye da mu to kun ga ko da aka je wurin wannan matasan ko da suka shiga ko da ya shiga ya ba su labari to suna tsoron hitana da za ta biyo baya suka roki Allah nan take suka ce Allah ya kashe su shiru ana shiga har sun mutu wanda ko ajiya labarin da muka karanta na ashabul ukhudu da kisan nan na gulam shine babban malami Imam an-Nawawi cikin sharhin da ya muslim sai yake cewa ya halitta a samu musulmi da zai iya bada rayuwar shi in ya kama dan addini ya ci gaba ai yanzu yaron nan shi ya bada rayuwar shi saboda addini ya ci gaba ko ya bada rayuwar ya amma al'umma darasi sun gane tauhidi a ba mu yanzu don tusa ma mai kara in aka yi ba sai ka gana ta wallahi tallahi ba ba mai tsaya ɗaukar takalmi shi ha? to sai Allah ya ce sai muka tada su daga wannan kwanan don mu san tsakankanin wannan ɓangarori guda biyu su wane ne wanda suke mi wanda suke akan daidai su wane ne wanda suke da suke kan gaskiya to malumai sun yi ta maganganu da dama kan da Allah yake cewa lina alama ayyul hizbaini ahsali malabi su amada a san daga cikin kungiyoyin guda biyu wanda ne yake kan wanda ne san hakikanin labarin wake da kan wake kan gaskiya wasu suka ce a ai wasu kahurai ne yasu yasu suka yi sabani wasu su ce kaza wasu su ce kaza babban malami Imam al-Qurtubi kuma haka babban malami Dr. Sani Umar Rijal cikin tafsirin shi ce magana wadda take mahi inganci shine cewa da su matasan ai da suka tashi zamu zamu ji suna tambaye junan su kam labistum ko qalu labisna yawman aw ba'da yawm ko to da su da wa'ancan sarakunan wanda a lokacin su labarin matasan ya hito wai wane ne ke wane ne yake da hakikanin abin da ya faru su dai suna da labari cewa wasu matasa sun tahi daga kaza da kaza ko su kuma yanzu suna tambaye kansu cewa wai yaushe ne muka tashi wasu ka ce a'a yasu yasu ne matasan tunda wani ya ce a'a an yi kwana guda a'a rabin ne muka yi ko suka ce amma dai Allah shine mahi sani ko ma kwana nawa akai muna fahimta to sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da labarin ashabul kahf inna lokaci saura minti nawa ha shin da kai da aka ce tun minti goma ma a yi bayani sai Allah ya ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah ya ce ma annabi lalle Musa Allah ha mu ne kadai za mu baka labarin ashabul kafi labari na gaskiya muna fahimta Allah ne kadai ya san hakikanin abin da ya faru da wa'annan mutanen Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim Allah ya ce wasu gungun matasa ne wanda suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce wazidnahum huda Allah ya ce sai na ƙara musu imani akan imanin da suke da da muna fahimta to tun da lokaci ya yi za mu saurara gobe idan Allah kai muna rai sai mu tashi a nan saboda ayat tana buƙatar bayani a gurguje akwai tambayoyi guda uku eh tambaya na farko shine eh wai menene hukuncin ya halitta mace wadda take mace ta dauki maganin da zai hana ta ta yi al'ada muna fahimta maganin da zai saka ta ga jini don ta yi azumin wata ramadan lahiya lau ya halitta an tambaye shek bin baz irin wannan tambaya yace babu laifi matukar matai ta bi shawarar likitoci likitoci sun ce mata wannan maganin bai da cutarwa gare ta a nan take ko kuma zuwa gaba amma alamatul usaimin yake cewa eh babu laifi in maganin bai da cutarwa yace amma ta tsaya saman kan ɗabi'ar da Allah ya halice ta ya hiye mata muna fahimta ina kallon kuma wannan magana ta hi tahi tahi dacewa wallahu ta'ala ala wa alam saboda mahi yawanci maganukan nan da mata suke sha suna daga cikin maganukan da suke tuta musu zuwa gaba ba tare da sun lura ba ko ba haka nan bane ba wannan ɗabi'a ne da Allah yake haka ki haƙuri azumin nawa ne zaki sha duka koko Allah ya sa mu dace sai tambaya na biyu shi kuma yace eh in mutun yayi nafila raka'a hudu to kowane zaman tahiya kowane zaman in yi raka abi sai ya yi zaman tahiya ko? haka ne?
zaman tahiyar da zai yi irin na raka abi da kuma na raka
zaman tahiya kamar yanzu yana magana in ya yi biyu zai zama ya yi tahiya in ya yi raka a hudu tare eh zaman tahiyar da zai yi irin na raka abi wanda ake kamar halin yi la'asar ya zama harko da bayan da zama ne aha wanne ne za a yi shi raka a nawa ya yi to abu guda sai in zai ƙara miƙewa ya ƙaru wata raka'a ai mun yi bayani jiya mun ce in mutum ya ɗauki ƙiyamu ramadan zai ga annan muhammad salam zai iya miƙewa ya raka'a shidda raka'a takwas bai zama sai ya zaman tahiya muna fahimta sannan ko a- ai- akwai inda annan salam ya yi raka'a takwas bai zauna ya yi zaman tahiya ba fa. sai eh, sai a takwas in yi ta zaman tahiya bayan ya yi tahiya bai sallame ba ya miƙe ya raka'a guda sannan ya ƙara zaman tahiya ya sallame sai ya raka'a biyu kuma daga zamne ni ina jibin ma tambayar da yake wai to zai iya yin tahiya tsakanin su ne koko shine Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa nan ba a samu wata amsa yace ba mu samu wata amsa wadda take gamsashiya ba wadda ta hito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mutum in yayi zaman in zai sallar nafila raka'a hudu ha kamar yadda hadisi ne an sallam yana raka'a hudu yayi sallama yayi hudu yayi sallama sannan yayi uku ha yace to ba wani bayani da yazo cewa ana zaman tahiya ko ba ai amma dai a uku shine ba a zaman tahiya sai zaman tahiya guda saboda hadisi na annabi yace kakku siffanta sallar wuturinku kamar sallar magariba shine kai raka'a biyu kace barka zama kai tahiya sai ka miƙe amma duka zaka iya ukun kai sallama guda tahiya guda an gane sai shi kuma mai tambaya na biyu menene yake cewa alqunutu na witri ana yin shi ne kahin ruku'i ko kuma bayan ruku'i alqunutu na witri kamar yadda hadisai suka nuna imamu tirmizi sunan abi dawud sunan nasa'i in ka dauki aslu sifatu sala na muhammad nasiruddin albani ana yin alqunuti na wutiri kahin a tahiru ku'i ne muna fahimta kenan bakin da aka yi da karatu ake yin wannan alqunuti in na wutiri sabanin shi kuma wancan qunuti na nazila in wani bala'i ya samu ko wani abu kaza misali shi wannan shine ake yin ruku'i in an ɗago daga ruku'i sannan a yi addu'o'in muna fahimta ko sannan kuma in ka ɗauki shahu sifatu sala ya kawo maganganun wasu daga cikin magabata wanda suke kallon za a iya yin alkunuti in bayan bayan an yi ruku'i na wutiri amma ƙaunar raji shine mutum zai yi alkunuti ne eh zai yi alku zai yi alkunuti ne kahin yayi ruku'i muna ganewa sannan alkunuti in ka karanta sunna a shari'a annabi Muhammad sallallahu ba kullum ba yake yi mu kuma yanzu kullum sai an yi ko sannan kuma alkunut na wutiri hallo in ka dauki wannan shawar sifatu sala zaka gani abin da ya fi dacewa shine mutum ya tsaya inda manzo Allah ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma yanzu sai ka ji ana wai alqunut ne ake wai na witirin ha irin wannan shafa'i da witiri ko salatu tarawih ka ji ana ayi minti 10 sha ana yi to ai ba na manzo Allah ake ba hmm na manzo Allah nan da dai kai kake kallon kare na shi ba a roki duk komi an hada ciki alqunut na witiri shine اللهم أدنا في من هديت وآفنا أي وآتنا أمينين اللهم آفنا كنا جنينيني وتولنا في من توليت وباركنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت إن كالوكي صفة الصلاة أكو أصل صفة الصلاة محمد ناصر الألباني يا كاوشي إن كنت ذاك قد أتي بنت وودع أن محمد صلى الله عليه وسلم يكرم تبدأ صحابي to ita ce ake a wutiri kuma ba kullum ba kuma ba a sa mutum ya wuce na muna fahimta to ita wannan alƙunutu da ake a cikin salloli in wani abu ya faru ko ana tsoron faru wani abu to ita kuma in ka tashi ba a san kai Allahumma hajjina fi man hadaita irin wanda ake a juma'a ko kuma a a'a ita wannan kana tasawa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka roki Allah abinda ake so a roka in na tsari ne ka roki Allah ya tsare ku daga abinda ake so a tsare ku wallahu ta'ala a'la wa alam to za mu saurara wa nan abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce muta dukkanin mu nan muna da bukatoci mabambanta Allah ka san mu ka san bukatocin mu ya Allah ka biya mana mun yi imani ba mai biyan bukata sai ka ya Allah ka biya mana ya Allah ka yaye mana duk abin da ke damu mu duk musulmin da ke cikin kunci ko damuwa ko wani yanayi mara daɗi Allah ka san shi ka san yanayin da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah muna roƙonka kai ne mai arziki ka ba mu arziki wanda yake mai albarka ya Allah muna roƙonka ka roha muna asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka roha muna asiri duniya da lahira ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah kai gafara ga iyayenmu da malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani akwai uwa da dama da suke cewa suna bukata addu'o'i a sa su cikin addu'o'i to Allah ka san su gaba ɗayan su da ma wanda ba su roƙa ba ka san bukatun kowa ya Allah kai ne kake iya biya mu kowa bukatar shi ya Allah ka biya mana da mu da su baki ɗaya bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka datar da mu da su kan abin da kake so kuma ka yarda da shi ya Allah muna roƙonka ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Ya Allah da mu da shugabanninmu ka ɗora mu kan abin da kake so ka yarda da shi. Ya Allah ka karkatar da mu da su daga abin da baka so kuma baka yarda da shi ba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.